الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صب الجنان وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Allah ce bulka faɗa ya Rasulallah ce uhiya ilayya ce musu Allah subhanahu wa ta'ala ya mini wahayi bana an mini wahayi annahu lalle ta sha'anin yake istama na nafar min aljinn wasu jama'a daga cikin jinnin nasibin san saurari karatuna fa qalu sai suka ce inna sami'na qur'ana lalle mun ji wani littafi abun karantawa ajaban mai cike da abun mamaki wajen fasaha shi da kuma zurfin ilmominsa yahdi yana shiryatarwa ilar rushdi zuwa ga imani ba amanna bihi sai muka ba da gaskiya da wannan littafin walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu ƙara tayata wa ubangijinmu wani abauta ba wa innahu lallai ce sha'anin yake ta'ala jaddu rabbina ubangijinmu girmansa ya ɗaukarka mattakhadha sahibatan Allah bai riƙi mata ba wala waladan ko wani da wa innahu lalle yace sha'anin yake kana ya qulu safihuna jahilan cikin mu sun kasance suna faɗa alallahi shabada zance wanda yake mai wuce guri a game da Allah subhanahu wataala shabad shine wuce iyaka wuce wuri a cikin magana wa inna zananna lalle mu mun tabbata allan taqudalin su wal jinnu mu mun yi zaton cewa mutane da aljannu ba su faɗi kaziban ƙarya ba alallahi ga Allah subhanahu wataala wa innahu lalle yace sha'anin yake kana rijalun min al-insi wa insu mutane wasu jama'a daga cikin mutane sun kasance ya'uzuna suna neman tsari da kariya bi rijalin da wa'insu mutane min al-jinni na aljanu in za su sauka a wuri sukan ce sukan yi addu'a sai su kira sunan aljanu su ce a'udhu bi sayyidi hadal makani min sharri sufaha'i fa zaduhum rahaqa sai wannan abin da mutane suke faɗa suka ƙara ma aljanu da gawa da shishigi wa innahum lallai su ma aljanu zannu sun yi zato kama zanantum irin zaton ku ya ku mutane su sun tuna cewa allan ya ba'asa Allahu ahada Allah ba zai tada wani ba bayan ya mutu wa inna lallai mu inji aljanu la masna sama'a min ne mu kutsawa sararin samaniya mu satan ji fa wajadnaha sai muka same ta yanzu muli'at an cika ta da harasan tsaro na mala'iku shadidan matsanancin tsaro wa shuhuba da taurarin da ake sawa ana harbo mu da su wa inna lalle mu kunna mun kasance a baya kafin aiko annabi na qa'udu minha wana hawan junan mu muje har sama ta daya maqa'ida lis-sam'i muna samun muna zama a wurare domin satan ji kamar yastami ilana yanzu duk wanda ya nemi satan ji a wurin yajid lahu shihaban zai samu tauraro a wurin rasadan mai mayar da shi baya ko mai jefo shi na dakatar da shi wa inna lalle mu lana dari ba mu sani ba me yasa ake yin haka aka hana mu zuwa wurin a sharrun urida bi man fil ardi wai shin an nufi sharri ne ga waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su ya nufe su da alkhairi ne mai yawa wa inna lalle mu min salihuna bayan sauraron alqur'ani an samu akwai salihan bayi a cikinmu nagartattu wa minna a cikinmu duru na zalik a kowanne ce koma bayan haka wayanda ba salihai wanda ba su yi imani ba kwanna mun kasance tsara'iqa jama'a jama'a idada wanda suke mabambanta mararraba kowa fahimtarsa daban wa inna zananna lalle mu mun tabbata mun dauka allan mu'jizallah mun tabbata ba za mu tsere ma Allah ba ba za mu gajiyar da Allah ba filar da muna a bayan ƙasa ne walan nu'jizahu haraba ko mun nemi mu gudu ba za mu iya gujewa Allah ba subhanahu wata'ala wa inna lalle mu lamma samina alhuda yayin da muka ji shari'a shine qur'ani ana karantawa amanna bihi sai muka ba da gaskiya da littafin man yumin bi rabbih duk wanda yi imani da ubangijinsa fala ya khafu baksan ba zai ji tsoron tauye mai ladan kyakkyawan aikinsa ba wala rahaqa ko a ƙara masa laifin abin da bai aikata ba wa inna minnal muslimuna lalle a cikin mu akwai musulmai na kirki wa minnal qasidun a cikin mu akwai azzalimai masu wuce wuri da kafircin su fa man salama duk wanda ya bi musulunta ya miƙa lamarinsa ga Allah fa ulaika wa'annan taharrau rashada sun kirdari hanya na shirya ma'ana sun nufi hanya ta shirya wa in amin wa amma alqasiduna su azzalimai wanda suka yi kafirci fa kanu sun kasance fi jahannama hababa su ne itace na hura wutan jahannama duka ji su gane wa'annan wa'annan Allah ya ce wa Allah istaqamu da a ce mutanen maka za su sun daidaitu ala tariqati bisa hanya na musulunci nagartacciya la asqainahum ma'an da mun shayar da su ruwa ghadaqa mai yawan zuba bayan shekara bakwai ba a musu ruwa ba Allah ce da suna akan musulunci da amu musu ruwa linabtinahum fi mun jarabce su da fari ne mun hana su ruwa ne dan mu jarraba su mu gani za su gode ko ba za su gode ba man yurid an zikri rabbih duk wanda ya kawo da kai gabarin littafin Allah shine ambaton ubangiji ko alqur'ani nasluku za mu shigar da shi azaban sa'ada azaban da yake matsananci mai wahalarwa wa annal masajida lalle masallatai wuraren ibada lillahi na Allah ne wala tad'u ma Allah ahada kar ka bauta wa kowa a cikin masallaci tare da Allah kar ka yi irin yanda yahuda suke yi ko nasara wa innahu lallai yadda sha'anin yake lamma qama abdullahi yayin da babban bawan Allah ya tashi yana sallah yana katin alqur'ani kadu yakunu yad'uhu ko yana bauta ubangijinsa kadu aljanu masu sauraron katinsa sun kusa yakununa su kasance alaihi libadan kamar mashimfiɗi a kusa da shi saboda taruwansu da cunkosansu sun tsaya jikin juna suna sauraron katin manzo Allah Allah ce kai ka ce su shimfiɗa ce aka aji saboda yawansu kuma da natsuwansu da rashin motsinsu. Ƙala sai yake cewa na ma'adu rabbi ni ina bauta wa Ubangiji ne, wala ushriku bihi ahada ni ba zan shigar wa wani ba wajen bautan da nake wa Allah ba. Kul ka ce musu la amliku lakum darran ni ban ba na mallakan tunkuɗe muku amfani wala rashad ay tunkuɗe muku abu mai cutarwa. wala rashadan hakanan ban mallaki janyo muku abin da yake da amfani ba duk abin da yake mai amfani daga Allah ne idan aka sin haka ya zo shi ma duk daga Allah ne qul ka ce musu inni lallai ni lan yujirani min Allah ahadun babu wanda zai kubutar da ni daga Allah wala najida ba zan samu multahadan wani mafaka ba min dunihi in ba Allah ba in dai ban isar da wannan aikan ba wato idan ban isar ba to ba wanda zai kuta da ni daga Allah illa fati abu ɗaya ne balagan isar da wannan aikan min Allah daga Allah wanda Allah ne ya aiko ni wa risalati sai kuma wannan manzancin da aka bani in isar shine kawai wajibi na akan ku kuma shine kawai abin da zai kuta da ni a gurin Allah man ya asillahu wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzansa yayi shirka yayi kafirci fa inna lahu nar jahannama to wutan jahannama ta tabbata a gare shi khalidina fiha za su dawoma a cikin wannan wutan abadan har abadan hatta idza ra'aw ma yu'aduna ba za su bushe ba kafirai suna cikin wuta har sai sun ga abin da ake musu alƙawarin zuwan sa na azaba fa sayalamuna a lokacin za su tabbata manadhafu nasiran wane ne mafi raunin mataimaka wa aqallu adada wane ne yake da karancin mabiya karancin jama'a masu yawa shin mu'mine ne ko kuma su kafirai su kafiran kenan Ulka ce musu inadari ni ma ban sani ba, a ƙaribin matu aduna, abinda ake muku alƙawarin zuwan sana azaban nan yana kusa ne, am ko kuma ya ji alu lahu rabbiya amada, Allah Ubangiji na ya sanya mai wani fage wanda ban san lokacin zuwansa ba. Wannan karatun an faɗe shi ne don a tsorata su, cewa azaban da za a yi muku ni ban san yaushe zai zo ba, yanzu ne ko sai nan gaba, ni ban sani ba. Illa alimul gaibi Allah shine masanin abin da yake faki shine abin da masanin abin da yake boye wala yuzhiru ala gaibihi ahadan Allah baya tsinkayar da wani mutum ya san gaibarsa illa face manarta ba min rasulin wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni sai ya sanar da shi gaibu fa innahu to lallai shi manzan bayan an sanar da shi yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan Allah yana shigar da rasadan masu tsaro daga cikin mala'iku min bayyana yadayhi a gaban wannan annabin wa min khalfihi da tabayansa li alama domin Allah ya tabbatar sani na bayyane an qadab lagu risalati rabbihim cewa lallai manzanni sun isar da aikan ubangijinsu wa hada bima ladaihim ilimin Allah ya kiwaye duk abin da yake wajen mala'iku wa ahsa kullu shay'in adada Allah ya kiyaye kowane abu a wajen lissafi ɗaya bayan ɗaya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammilu Allah ce ya kai mai rufuwa da mayafi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam qumil layla kai sallolin dare ka tashi kai sallah cikin dare daren dukkansa illa qalilan sai dai kaɗan daga ciki ne ba za ka tashi kai sallah a cikinsa ba nisfahu za ka iya nisfahu kamar rabin daren kana sallah a unqus minhu qalila ko kuma ka rage kaɗan daga rabi wato ya kasa rabi da kaɗan aw zid alai ko kuma ka ƙara akan rabi kaɗan warattil qur'an Allah ya ce ka karanta qur'ani kuma ka yi tartilin sa kai tajwidin sa karanta shi da kyau tartilan jerantawa inna lalle mu inji Allah sanulki alayka qawlan saqila da sannu za mu saukar maka da zancen da yake saqilan mai nauyi zancen da yake mai kwarjini sannan mai nauyi in ce idan manzo Allah yana kan raƙumi ake mana masa wahayi to raƙumin sai ya saka shi ƙasa dole ba zai iya tafiya ba sai ya durƙusa wajen nauyin wannan wahayi da Allah ya saukar masa inna nashi'atal layl lallai tsayuwan dare tashin da mutum yake bayan bacci ya yi salloli iya inda na ta sallai ko hiya ashaddu wad'an ita ce sallah mafi tsananin dacewa da zuciya da kuma kunne wato sallan dare idan kana yin ta kafi fahimtar abin da kake karantawa wa aqwa qila shine mafi daidaituwan zance idan kana karatu kafi zancen ka yafi fitowa fili na karatun sallanka kuma kafi fahimtar abin da qur'ani yake magana inna laka fi nahari sabhan dawila inna laka lalle ya tabbata gare ka sabhan dawila wato harkoki ko kuma kai da komo da yawa sun tabbata a gare ka cikin dare ai cikin darana saboda ka to ka ware dare don ka rika yin ibada a ciki wazkur isma rabbika ka rika ambaton ubangijinka wa tabattal ilaihi ka yanku zuwa ga Allah ka yanke alaka da kowa ka rabu da kowa ka tafi wurin ubangiji da zuciyanka da tunaninka gaba ɗaya idan kana sallah tabtilan wato yankewa shine ma'anarsa kawai a tsananin huduri idan kana sallah shine wa tabattal ka yanku ka tafi wurin Allah tabtilan yankewa ubangiji shine rabbul mashriqi ubangijin mahuda rana wal maghribi da mafada rana la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya in ba shi ba fattakhizhu wakila Allah ya ce ma annabi ka mayar da Ubangiji shine wanda kake dogara zuwa gare shi kake mika dukkan al'amuranka a gare shi wasbir alama ya kulun kai haƙuri kuma a bisa abinda kafaran maka suke faɗa na cutarwa a gare ka wa hajurhum ka ƙaurace musu ka kaura kai gabarin su hajaran wani irin ƙauracewa jamilan kyakkyawa wanda ba razani ba razana a cikinsa wannan ayan kafin umarci shi da yaƙi ne Allah ya ce wa zarni ka rabu da ni wato ka bar ni kauce ka bar ni wal mukazzibina ka bar ni tare da waɗannan masu ƙaryatawa manya manyan ƙureshawa masu ƙaryata ka masu ƙaryata Qur'ani Allah ce to ka bar ni da su ni zan magance maka su ulin na'amati wai su ma'abuta ni'ima da wadata wa mahilhum ka dan jinkirta musu qalilan kankanin lokaci za ga abin da zan musu inna ladaina ankaran lallai da baibayi ya tabbata gare mu in ji Allah sarƙa da za a kama hannun kafiri haɗa da wuyansa a ɗaure waje hima sannan wutan jahannama abun hurawa mun tanaje ta ga dukkan wanda ya kafirce wa Allah wa ba'aman sannan akwai wani abinci na wuta shine abincin dare ƙayan dare za gussatin ma'aboci makare wuya wanda idan mutum ya ci zai shaƙi mai wuya shi bai iya amayar da shi ba kuma bai iya haɗe shi ba wa azaban sannan ga azaba bayan nan aliman min sa raɗaɗi yau matar lardu wannan abun ka tuna ran da ƙasa za ta girgiza za a girgiza ƙasa duk abin da ke ciki sai ta amayar da shi wal jibalu za a girgiza duwatsu a su zamo gari wa kanatil jibalu dutse zai koma a lokacin kasiban kamar tudun rairayi mai hilan wanda ke kwarara yana tafiya inna arsalna ilaikum rasulan ya ku mutanen maka haƙiƙa na aika muku babban manzo in ji Allah shahidan alaikum dan ya zama mai kafa shaida akan ku ranar alkiyama bisa cewa ya isan muku da aika kama arsalna ila fir'auna rasula kwatankwacin yanda muka aika wa fir'auna manzo annabi Musa haka na aiko muku naku manzo fa asa fir'aunur rasul amma shi fir'aunan da na aika masa annabin ya saba wa annabin ya kafirce masa fa akhadnahu sai muka kama fir'auna akhzan wani irin ruko wa bilan matsananci to kuma ku jira naku fa kaifa ta yaya wannan aya fa kaifa ta yaya in tattaquna ma'ana fa kaifa in kafartum ko in kun kafirce ma Allah in kafartum idan kun kafirce wa Allah fa kaifa to ta yaya tattaquna za ku ji tsoron yoman azaban wata rana wanda ranar idan ya zo ya ji alwuldana shi ba saboda firgitin ranar ya kame da yaro karami mai furfura to idan kun kafirce ma Allah ta yaya za ku ji tsoron wannan ranar ku yi tanaje as-sama'u sama ita kanta a ranar munfadirun za ta tsatsage bihi saboda firgicin wannan ranar kana wa'aduhu alƙawarin Allah na zuwan wannan ranar maf'ula matabbaci ne alƙawarin sai ya tabbata ranar za ta zo inna hazihi wannan ayoyin da ake ba ku tsoro da su tazkira duk tunatarwa da gargadi ne inji Allah kaman sha adu wanda ya so yattakhadha ila rabbihi sabila ya dauki hanya na imani da ba'a wanda za ta mai da shi zuwa ga Allah cikin aminci inna rabbaka ya'lamu lalle ubangijinka ya rasulullahi ya san cewa annaka taqumu lalle kana tashi cikin dare kana salloli adna min sulusayil layli ƙasa kaɗan daga sulusanin dare biyu wato in an kasa dare kashi uku kashi biyu shine sulusani to karsi ya rage a cikin sulusanin kaɗan kake ragewa wa nisfahu ko wa nisfihi kakan raba dare biyu kana ibada wa sulusahu kana kasa dare kashi uku ka ɗauki kashi ɗaya kana ibada wa qa'ifatin min allazina ma'ak sannan akwai wasu jama'a daga cikin wanda suka yi imani suna wannan sallan tare da kai to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wannan sallan ya sauƙaƙe muku ita daga farilla wallahu shi Allah yuqaddiru laila shine yake kiyaye wato Allah yana shi ke kiyaye sa'o'in dare wannan har shi ke kiyaye sa'o'in rana alima Allah ya tabbatar da cewa allan tuhusuhu wannan sallan da ake kullun a raya dare ana yin ta ba za ku iya kiyayewa ba za ku iya lazima akan ta kullun ba fataba alaikum Allah ya ɗauke muku wajibcin wannan sallan ya kuma nafila faqra'u ku karanta ma tayassara min alquran abinda ya sauƙaƙa ku karanta a salloli ba sai kun yi doguwan karatu ba alima Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa annahu lalle yace sha'ani yake mana anni amma annahu ne an sayakunu minkum marada akan samu marasa lafiya a cikin ku za su yi wannan sallan ba wa akharuna wasu kuma yadribuna fil ardi suna yin tafiya a bayan ƙasa wani zai je fatauci wani zai je noma in ya dawo ya gaji ba zai iya wannan sallan ba yabta guna masu tafiye-tafiye nan suna nema na min fadlillah daga arzikin Allah shine kasuwanci wa akharuna wasu daga cikin ku kuma yuqatiluna fi sabilillah sun tafi yaki suna zuwa yaki dan dauka addinin Allah to wannan salolin za su yi musu wahala wa'annan mutanen uku saboda haka Allah ya ce na dauke shi daga wajibi faqra'u ma tayassara min ku karanta abin da ya sauwaka a cikin sallolin daren ku ko da kulhu Allah kake karanta ta wuce koma tunda manzo Allah yayi rantsuwa ma ya ce kulhu Allah tana da sulusun alqur'ani wa aqimus salata ku yi riko da sallan farilla ko dai ku rike ta da kyau wa atu zakka ku bada zakkan farillan ku wa aqridu Allah ku baiwa Allah rance ta hanyar yin sadaka da taimakawa talakawa qardan zancin rancen da yake hasanan kyakkyawa kabar ranka yana cikin jin daɗi kuma ba dariya ba wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da ka dauka na duke ka ka bayar min khairin na aikin na abin alkhairi sadaka ko taimako kai tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakon wannan abin a gurin Allah ko min kankancin abin da ka bayar Allah ya karba ko min girman sa kuma Allah ya karba huwa khairan za ku sami abin a lahira shine mafifici bisa abin da ka bayar a duniya wa a'zama ajara kuma shine mafi girman lada wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah wastaghfirullah inna Allah ghafurun Allah mai gafara ne wa bayinsa rahimun mai jin ga mu'mini bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddassir Allah ya ce ya kai mai lullubuwa da mayafi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika a kogon dutse sai dawo gida yace ya nasa zammilu ni zammilu sai Allah ya aiko cewa ya yi wani ya kai wanda ya rufe da mayafin nan kum ka tashi fa a yanzu da kai gargaɗi mutanen makanan duka kai musu gargaɗi da azaba na in ba su yi imani ba wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi gabarin ka wato gabarin ka ce musu su girmama ubangiji gabarin tare ta mai abin bauta wasu ya baka tufafinka faɗaihar ka tsarkake shi sun ce ana nufin zuciya ake nufi a wanke zuciya wasu suka ce a tufafi ne mutanen maka saboda ɗagawa masu kuɗin mutum yakan yi riga doguwa har sai bayi biyu suna tafiyan shi a baya wannan ya riƙe nan gefen wannan ya riƙe nan gefen yana tafiya saboda wadata wasu kuma tana jan ƙasa sai Allah ya ce to tufafin a tsarkake shi a daina bar riga tana jan ƙasa war rujiza gumakan da kuke bauta musu kuma fahjur ka ce su ƙaurace musu ba su ba su har abada wala tamnun Allah ya ce ya rasulullahi kar ka ba da kyauta tastakthir kana jiran a baka fiye da abin da ka bayar ana kiran wannan almahubai da iwabi shi wannan haramun ne a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu ba haramta mana ba kaga dan uwanka yana Abuja sai ka tashi daga nan sai ka dan nemi doyanka da kwanka kaman kiran goma misali sai da kajinka manya manya sai ka je mai da shi ai ya san baka ci wannan a gidanka ba sai kai ka kowa gaisa ka ce wannan gashi a shigar da shi gida to shi kuma idan ya gani idan zaka dawo sai ya nemi manya-manyan riguna kamar irin 'yan dubu hamsin hamsin idan da huluna masu kyau da takama masu tsada da atamfofi da lissafa masu yawa sai sai wannan ka ba iyalanka wannan kuma 'ya'yanka wannan ganaka sai samu kaman kuɗi mai nauyi sai wannan kai kuɗin mota to wannan shine almahubu da iwadu ja'iz ne shar'a to a shar'ance idan kai wa mutum irin wannan kyautan dan ya baka fiye da haka idan ya karɓa ce to Allah ya saka a sauka lafiya ka ce a fito mun da kayana ba ta rika ce malamai suka ce in yi kibara ma ka ce kai shi kotu to an ce manzala shi kai yana wale rabbika basir kai haƙuri da ubangijinka bisa umarnin da yake yawan ɗora maka da abubuwan da yake hana ba fa'iza nuƙira Allah ya ce idan aka yi busa fin naƙur a cikin ƙafo mala'ika ya kula gana ƙara shine kamar yadda karara take cin abinci nakar shi ne tunkwasa wannan to kenan shi wannan busan idan an busa shi duk inda mutum yake sai ya ji sautin wannan ƙara kuma yana taɓa zuciya ne shi ne ƙari a cikin nan to idan an yi busa a cikin ƙaho Allah ce kaga wannan ranar fazalika wannan lokacin busan ƙahon yau mu izin wannan ranar Allah ce yau mun asir rana ce mai tsanani a wajen kafirai asir rana ce matsananciya alal kafirina ghairu yasir rana ce da ba sassauci ko kaɗan a cikin taurin kafirai Allah ya sauƙaƙe mana mu Allah ce zarni ya rasulullahi ka rabu da ni ka banni wa man khalaqtu da wanda ni na halitta shi wahidan fi kadai ya zo duniya bai da kowa ko sutura bai da shi shine wani da bin mugira yau kai ne yake rashin albarka to banne da shi waja'altu lahu malan ni ne na sanya mai dukiya mamdudan wacce take mayalwaciya in ka ce madda ko alamta ila rabbi kaifa madda dhilla yanda yake miƙar da to dukiya mamdudan mai faɗi mai yalwa kenan an hore mai dukiya an hore mai dabbobi wa banina ni ne na hore mai ƴaƴa maza su goma shuhudan wanda suke halartar taro tare da shi suna ba da shaida ni na bashi su wa mahattu lahu Allah ce na yalwata masa nau'o'in abubuwa na rayuwa tamhidan yalwatawa da shimfiɗawa sun ma yaɓma wai sannan yana zaton a nazir in ƙara masa akan haka kuma gashi ya kafirce littafi na yana raina annabi na kalla Allah ce ko kaɗan ba zan yi masa haka ba innahu lallai shi wannan walidin kana ya kasance alidan kangararre ne mai kangarewa ne da ayatina ga ayoyinmu sa'urhiquhu da sannan zan tilasta mishi su'udan matsananciyar azaba shine zan tirsasa shi hawa dutse na wuta idan ya hau saman dutsen sai ya hau ƙololuwa sai dutsen ya zame sai ya dawo ya fada cikin ramin wuta Allah ta ya ƙara hawa kuma innahu domin shi walidu fakkara ya zauna ya yi tunanin cikin abin da zai faɗa akan Qur'ani dan adina sauraron Annabi sallallahu alaihi wasallam fakkara wa qaddar ya tsaya ya gurgude me ya kamata ya faɗa a cikin tunanin zuciyarsa sun fakuti da Allah ce la'antar Allah ta tabbata gare shi da fushi kai fa qaddar duk lokacin da yake tunanin kirkiran abin da zai faɗa akan alqur'ani dan a kaurace masa sun makutila sannan dai la'anta da azaba ta tabbata gare shi kai fa qaddar duk lokacin da yake tunanin kirkiran abin da zai faɗa a ransa dan a kaurace wa qur'ani summa nazar sannan sai yake kallon fuskokin mutanensa cikin abin da zai faɗa ya aibata ƙur'ani summa abasa sannan sai ya murtuke ɗaura fuskansa wa basar ya ƙara murtuke fuskansa da ya ɓata rai summa adbara sannan ya bada ba gabarin imani wasta kabar yayi girman ke gabarin bin annabi fa qala sai yake cewa in haza wannan abin da annabi zo da shi ba kowai bane illa sihirun face sihiri ne yusar wanda aka nakalto shi aka ciro daga wajen masu sihiri in haza qur'anin nan ba komai bane illa qaulul bashar face zancen dan adam ne ga abin da ya faɗa ina cewa inna ma yu'allimuhu bashar ke Allah ce sa usulihi saqar sai na shigar da shi wutan sakar ko ita ce jahannama wa ma adaraka wai me ya sanar da kai ma tukunna ma sakar me kike sakar Allah sai ka san wannan mummunan wutan ko ka san girman ta kuwa to nan ne makoman sa ita sakar la tuqi ba ta rage komai na jikin dan adam fata ne ko kashi ko gashi wala tazar ba ta barin komai idan an sa abu yadda ka san injin da yake murɗa shi karfe ne daga an sa shi zai mai da karfe jari to haka wutan sakar take lawahatun mai yawan konawa ce tana ɗayewa da libashar ga fatan jikin ɗan adam daga an kai kafiri kusa da ita tururinta kaɗai zai sa fatan kawai ta ziganye alai hatis ata ashar akwai mala'iku goma sha tara zabaniyawa wanda suke rike da wutan suna gadi wato wanda suke gadin wannan wutan wani kafiri da ji an ce akwai sha tara sai ce shi zai iya buge sha bakwai cikin wannan mala'iku ko kuma sauran ku tattaru ku haɗu ku ji da mala'iku biyu kare wa ma ja'alna ashaban nar yace a gaya masa fa wayannan da muka ce su ta shatara nan ba mu sanya masu gadin wutan nan ba wannan zabaniyawan ba illa face mala'ikatan mala'iku ne ba ba a iya taran su wa ma ja'alna iddatahum sannan ban sanya lissafi na ce shatara bane ban faɗi lissafin su ba illa face fitnatan lil ladzina kafaru dan ya zamo jarraba dan ƙara batar da kafirai liyastaiqinal ladina utul kitaba sannan a ƙarshe ma'abuta littafi yahudawa su samu sakankan cewa eh lalle wannan qur'anin gaskiya ne domin a cikin attaura ma an ce mala'ikun wuta su 19 ne wa izdadal ladina amanu imana wanda suka yi imani a cikin yahudawa su ƙara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun wayanda aka ba su littafi da mu'mine ba za su yi kokonto ba cikin sha'anin adadin mala'ikun nan 19 ne وليقول الذين في قلوبهم مرض Allah ya sanya adadin nan 19 domin waɗanda kafirci da raunin itikadi yake cikin zukatansu da munafurci wal kafiruna da kafirai za su ce ma za arada Allah bi hadha masala wai me Allah yake nufin buga misali da mala'ikun nan 19 Allah ce kazalika yanda muke yanda muka faɗi mala'ikun nan 19 wasu suka kafirce haka yubillu Allah man yasha Allah yake batar da wanda ya so da adalcinsa wa yahdi man yasha yana shiritar da wanda yaso Allah ya shiritar da wa ma ya'lamu junuda rabbika ba wanda ya san adadin runduna ta mala'ikun ubangiji illa hu in ba shi Allah ba wa ma hiya ita wutan sakar ba komai bace illa zikra face an ambace ta ne dan ta zamo gargadi lil bashar ga dan adam kalla Allah yake cewa ku saurara ku ji wal qamar ubangiji ya rantse da wata wallaili Allah ya rantse da dare izadbar lokacin da yake ba da baya rana tana hudowa ko kuma izadbar yayin da dare yake shigowa bayan rana ta riga ta juya baya dare yana tahowa wasubhi Allah ya rantse da asbahi idza asfar yayin da yazo yake yayi duhun dare yayin da yake bayyana da haskensa innaha lalle wutan sakar la ihdal kubar ta daga cikin manya-manyan bala'o'in da Allah ya tana zama kafirai a lahira naziran shi manzan Allah annabi ne mai gargadi ko kuma annan wannan wutan an sa faɗe ta ne dan gargadi lil bashar ga dan adam liman sha'a minkum wanda yaso a cikin ku an ya taqaddama to ya ya rige nashi zai iya gabatar da aikin alkhairi ya kai shi aljanna ko yayi imani aw ya ta'akhkhar in ya ga dama kuma yayi jinkiri yayi baya da baya yayi aikin sharrin da zai kai shi wuta Allah ya ce dai kullu nafsin bima kasabat rahina kowane dan adam abun kamawa ne a lahira da abin da ya aikata in yayi aikin sharri wuta in yayi aikin alkhairi aljanna Allah sai mutum in aljanna illa ashabal yamin Allah ce banda ma'abota karɓar littafi da hannun dama su kan sunan su mumine su ba su ba wutan saka su fi jannatin suna cikin aljanna yatasaalun suna tambaya tsakaninsu anil mujrimin akan halin kafirai suna ce musu ma salakakun fi saqar ku kan wani me ya shigar da ku cikin wutan saqar qalu sai su ce wa mu'mini lam nakum minal musallin ba mu zama cikin masu yin sallah bane shi yasa muka samu kama a wannan wutan walam naku sannan ba mu kasance ba nuqimul miskin muna ciyar da miskinai ba ma ciyar da miskinai ba ma taimako wa kunna mun kasance na khudu muna kutsawa cikin maganganun banza muna ƙaryata annabawa muna yi waliyai izgilanci ma'al kha'idin tare da masu kutsawa suna sakin maganganun banza a kansu wa kunna mun kasance a duniya nukazzibu muna ƙaryatawa bi yawmiddin da ranar alƙiyama ba mu gushe ba hatta a tanar yaqin har mutuwa ta zama mana wannan halin Allah ce kaji sun faɗa abin da suka aikata ko to fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in waɗannan mutanen ceton masu ceto ba ta amfani su ba ceton mala'iku da ceton annabawa da ceton waliyin Allah ba zai amfane su fa ma lahum wai me yasa mutanen maka ne mu'ridin su ne suke kau da kansu an tazkirati gabarin gargadin da manzo Allah yake musu ka annahum kai ka ce su humurun dabbobin dawa ne mustanfara wanda suke tare a guri daya zaki yayi kuka farrad sai suka gudu min qaswara daga tsoron wannan zakin yanda idan zaki yi kuka suke watsewa dabbobi haka idan manzo Allah yana yi musu wa'azi yana cikin hankalinsu sai ga wannan yayi can wannan yayi nan Allah ce bal ba haka ba yuridu kullu mar'in minhum wai kowanne daga cikin su abin da yake nufi an yi wuta suhufan a bashi takardan aikin sa ko a bashi takarda daga Allah munashara abin saukarwa abin ɗaya da yawa a ce masa wani eh to ga nan tabi annabi wai haka suke jiran da zo musu a kawo takarda daga Allah da sunan kowa a ce ka bi annabi Allah sai kalla ko kaɗan haka ba zai samu ba zai faru da su ba bal a'a ba haka bane la ya khafu da akhirah masu wannan maganan ba sa jin tsoron azabar lahira ne kalla Allah ya ce na'am ku saurara ku ji innahu shi qur'ani tazkira littafi ne mai gargadi man sha'a zakara wanda ya so ya wa'azantu da abin da Qur'ani yake gargadi a kansa amma tazkuruna ko da yake ba za ku iya wa'azantuwa da komai ba illa an sha Allah face sai in Allah ya so huwa ahlut taqwa Allah shi da ya cancanta a ji tsoronsa wa ahlul maghfira Allah shi ne yake Allah shi ne wanda yake gafarta wanda ya so daga cikin bayinsa mana shi ne wanda ya cancanta ya gafarta ba kowa Allah ka gafarta mana Sotul Sotul Kiyamati Bismillahir Rahmanir Rahim la uqsimu Allah ya ce ina rantsuwa bi yawmil qiyama da ranan alqiyama wa la uqsimu Allah ya ce ina rantsuwa bin nafsil lawwama da rayin da take zargin mai ita idan ya aikata sabon Allah ita ce nafsul lawwama ayi hasibu insanu shin kafir yana zaton ne Allah najma izama idan ya mutu ba zan tara kasusuwansa in tashe shi ba Allah ce bala zan tara dukkan kasusuwansa ƙadiri na mu masu iko ne akan tara su ala an nusawiya banana a bisa mu daidaita har yatsun hannunsa da kuma zanen da ke jikin yatsun hannunsa bal ba haka ba yuridu linsanu kafiri abin da yake nufi ya fujira yana son ya aikata fajirci ya ƙaryata ne a mama ko a gaban Allah ranar alkiyama ya ce ai shi san bai yi kafirci ba yas'alu yana tambayan wai ayyana yawmul qiyama yaushe ne ranar alkiyaman nan ma dan izgilanci Allah ya ce to ga amsa nan fa iza baraqal basar idan idan mutum ya zamo ya kafe kaga rana ta zo ido ya zaro ya kafe guri daya wa khasafa al-qamar kane mai wata kaga bai fito ba an tafiyar da hasken sa wa jami'a shamsu wal qamar rana da wata gaba daya an tattara su wuri daya an aje su rana bata fito ba ba hasken rana ba hasken wata Allah ce to ka tabbata kiyama ta zo ya koyi linsanu kafiri zai faɗa ya mai a wannan ranar ainal mafar ina ne wurin da zan gudu ina wurin guduwa yake Allah ce kalla ba wurin guduwa ko kaɗan la bar wannan maganar la wazar ma'ana la wazar babu mafaka a gare ka ila rabbika almustaqar matabbata gurin tsayawa domin izin a wannan ranar ila rabbika tana wurin ubangiji ne shi kaɗai yunabba'u al-insanu za a ba dan adam kafiri labari yawma izin a wannan ranar bima qaddama da duk abin da ya aiwatar na alkhairi ay na sharri wa akhar ko ya jinkirta ya koyar da wani shi bai yi ba aka aikata za a ba shi labarin duk abin da ya aikata balil insanu ba haka ba shi dan adam ala nafsihi basira shine yafi kowa sanin kansa dan haka za a rufe bakin yayi magana a hana bakin magana sai gaɓoɓi su yi magana don su ba da amsan akan abin da ya aikata walawal qama azira a ranar idan aka hana baki ya magana gaɓoɓi suka yi magana suka ba da shaida to ko da an saki baki ya yanki hanzari ya ce Allah bai yi ba Allah ya ce ba za a saurare shi ba walau alqa ma'azira ko da ya kawo uzurin su cewa bai saban Allah ba to hannu ya ce an yi kafa ta ce an yi la tuharrik bihi lisanaka ya rasulullahi kada ka rika motsa harshenka idan jibril yana karatu da ta azala bi dan kai gaggawan bibiyansa ko dan kana gaggawan kada ya kubuce maka karka manta inna alaina jam'ahu tara qur'anin nan a kirjinka Allah ce mun dora wa kanmu shi wa qur'ana karanta shi a harshenka yana a kanmu inji Allah fa idza qara'nahu idan mun karanta shi ta harshen mala'ika jibril yana karantawa fattabi qur'ana ka saurari karatun sa kawai yana gamawa shikenan thumma inna alaina bayana sannan fahimtar da kai shi da bayanin abin da ayoyin ta kunsa ya tabbata a gare mu kalla Allah ya ce ku saurara ku ji bal tuhibbunal ajila abin da ke hana ku bin manzon Allah da bin alkur'ani shine kuna son magaggauta ita ce duniya wata zaruna lahira kun yi watsi da lahira ba kwa yin tanaji domin ta wujuhun wasu fuskoki yau izin a wannan ranar ranar alkiyama madara tana cike da ni'ima ga haske ga kyawu Allah sa mu ila rabbiha nazira ba abuta fuskokin nan suna kallon zatin ubangijinsu wa wujuhun amma wasu fuskoki wa wujuhun yau izin a wannan ranar basira ta murtike ta baki kirin ta zunnu ta tabbatar da an yi fa'ala biha faqira za a karya kashin bayanta ya tabbatar da za a yi hugurugu da shi a jefa shi wuta kalla Allah yake cewa ku saurara ku ji idza balagati taraqi idan rai ya zabo ya kawo karankarma na wuya za a zara ran kafin wa qila zai rika cewa ko za a rika cewa marraq da Allah ina mai magani yake waye mai magani yanzu ya ba wannan bawan Allah maganin ko zai warke wa zanna amma shi mamacin ya tabbatar da annahu al-firaq rashin lafiya na mutuwa baya magana suna cewa aje a kira wani aje a mai karin ruwa a mai karin jini su suna ta faɗan a kawo likita ya mai magani shi kuma ya san mutuwa ne magani ba zai amfani ba amma Allah ya rike bakinsa amma idan mumini ne da ce a ku haƙura kawai kar a je ko ina kar a kai ni asibiti to shi ya san mutuwa ne wa zanna annahu al-firaq waltaffati saqu bisaq Allah yace idan halin fitar rai yazo zaga kafan dama tana hardewa tana hadewa da kafa ta hagu wato tsayani na mutuwa yazo kenan kafa tana hadewa da wannan ila rabbika almasaq gunda za a kora kafiri inda za shi daga nan ila rabbika zuwa ga ubangiji dan rai zai fita wala saddaka shi gashi wannan kafirin bai gaskata kalmar la ilaha illallah ba wala sallah bai yi sallah ba bai gaskata kalmar bai gaskata annabin Allah bai yi sallah ba walakin sai dai kazzaba ƙaryata qur'ani yayi ƙaryata annabi wata wallahi ya bada baya ga barin imani sun mazhaba sai gashi ya tafi ila ahli wurin iyalinsa ya tamaqqa yana takama yana jiji da kai Abu Jahalin kenan Allah ce aula laka hallaka tasko ya tabbata a gare ka fa'aula sannan hallaka da tasko ya tabbata a gare ka sun ma'aula ko fa'aula sun ma'aula laka ne aula laka fa'aula sun ma sannan aula an maimaita shi ne kaico hallaka ya tabbata gare ka fa'aula a yi hasibu linsanu shin kafiri yana zaton ne dan adam an yi turaka sudan kawai a halicce shi a bar shi a duniya kasakai banza ba za a ce yi kaza ba bar kaza ba alam yakunu dufatan shin da shi ba dugon maniyi bane ba nutfatan bane min maniyin daga ruwan maniyi yumna ko tumna wanda ake zubawa a cikin mahaifan mace sun makana sanan daga maniyin nan sai Allah ya mai da shi alakatan ya dawo gudan jini fa khalaqa sai Allah ya halicci gudan jinin ya koma tsoka daga tsoka aka halicci dan adam fa sawwa aka daidaita kan gobinsa faj'ala minhu zawjayn daga wannan dugon maniyin fa Allah ya samar da rufi guda biyu mace da namiji shine zaujeni azzakara walunsa aka samar da namiji da mace to alaikin sarkin da ya mai da ruwan mani ya dawo haka alaita zalika bi qadirin shin wannan sarkin ba mai iko bane ala an yi huyar mota ya raya mutum idan ya mutu bala ina da iko bismillahir rahmanir rahim sota da insani halata haƙiƙa a ta'adar insani hinu zamani mai tsayi ya zo wa ɗan adam ya zo kafin ɗan adam lam yakun shay'an mazkura ɗan adam bai kasance wani abu abin ambato ba ma'ana an suranta annabi adam a ƙasa aka suranta shi a jikin ƙasa sai dai shekara arba'in gashi a kwance ba a sa mai ruhi ba to dan adam ya taɓa tunawa ya yi shekara arba'in a kwance lokacin ba ruhi inna lalle mu in ji Allah khalaqna linsana mu muka halarci dan adam min nutfatin daga ruwan maniyi amshajin wanda ke macuɗanni tsakanin maniyin mace da na namiji aka cuɗanya su guri ɗaya aka sama da dan adam nabtalihi sai Allah ce muka jarraba shi muka samar da shi rayayye muka ɗora mai umarnin yayi kaza yayi bar kaza faja'alnahu muka sanya shi sami'an mai ji basiran mai gani saboda za a umarce shi ai za a ce yi za a ce bari to sai aka mai ido dan ya gani aka mai kunni dan ya ji aka mai zuciya dan ya fahimta sami'an basira inna hadainahu sabila lallai mu mun shiryatar da dan adam hanya nagartacciya dan na aiko annabi zuwa gare shi in ma shakiran ko da ya gode wa ni'ima ta yi imani wa in ma kafura ko kuma ya kafirce ya butulce na riga ya na bayyana masa gaskiya inna lalle mu in ji Allah a atadna mun tanadi salasalan sarƙa na wuta wa aglalan da kukumi lil kafirina domin daura kafari a lahira wa sa'ira da wutan sa'ira abun gurawa inna labarara lalle bayin Allah nagartattu masu yi wa Allah da'a yashrabuna min ka'asin za su sha ruwa za su sha daga kofi za su sha ruwan giyan aljanna daga wani kofi wanda yake cike da giya kana mizajuha abinda aka yi mis din wannan giyan da shi kafura shine kafur kana da kamshin kafur ke ainan wani irin ruwa ne ya sharabu biha ibadullahi wanda bayan Allah waliyan Allah suke shan wannan ruwan mai alfarma yufajjirunaha suna bulbular da wannan ruwan tabjiran bulbularwa ma'ana suna jan ruwan duk inda suka so ruwan zai bi su mai gida hawa goma ruwan zai bi shi har sama yufuna bin nazri su waɗannan bayan Allah suna cikata nuzuri na alwashi da suke ya ce in duk wata in ya kama zai yi azumin kwana uku kuma sai yana yi shi ne yufuna bin nazari wa ya kafuna yawman suna jin tsoron azaban wata rana kana sharruhu mustaqira wanda wato bala'in wannan ranar da azabansa mustaqira mai watsuwa mai daidaituwa ne wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abincinsu da suka yi wa miskinai ala hubbihi tare da suna san abincin miskinan suna ba miskini wa yatiman suna ba maraya wa asira suna ba ribatacce wanda aka ribace shi kamar yan gidan bursin kenan suna kai musu abinci sadaka sukan ce inna ma nut'imukum ku sani da lalle mu muna ciyar da ku liwajhillahi domin zatin Allah ne amma asir shine wanda aka je yaki aka ribato shi yana daure a wurin musulmi to sai a rika ba suna ana ba shi sadaka to shine malamai suke cewa kamar yanzu musulmi ne ya laifi ya kashi gidan yari to shi ma in an ɗauki abinci an bashi zan matsayin sana asir ne shi saboda asir ne abin ma asir ne bi mai bi zambi ko da musulmi ko ba musulmi ba duka za su bashi tunda ɗan adam ne za a bashi abinci innama nutimukum liwajhillahi ku sani mu muna ciyar da ku ne dan neman yardan Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman sakayya a gurin ku wala shukura ba ma neman godiya a wurin ku mu muna neman a wurin Allah ne inna nakhafu min rabbina mu muna jin tsoron yawman wani rana abusan ranan da fuska take daurewa kamdarira matsananciyar rana min rabbina wanda zuwan ranan yana wurin ubangijinmu to muna jin tsoron wannan ranar ne muke yin sadaka fa waqahumullahu sai Allah ya kare su sharra zalikal yau bala'in wannan ranar shiga wutan jahannama walaqahum sai Allah ya tare su ya ba su nazaratan ni'ima kyan fuska da haskenta wasu ruran da kuma farin ciki Allah hada su da shi fa jazahum Allah ya musu sakayya da jannatan aljanna bima sabaru saboda haƙurin da suka yi wa hariran Allah ya tafatar da su tufan alhariri muttaki'ina fiha suna gida cikin aljanna ala lara'ik akan gadaje masu rumfa na aljanna la yarawna fiha shamsan ba sa ganin rana balantana zafinta wala zamharira ba sa ganin wata balantana su samu sanyi na wata wadaniyatan alaihim zilaluha inuwogi itatuwan aljanna da 'ya'yan bishiyanta duk suna dab da 'yan aljanna suna kusa da su suna ƙara musu inuwa wa zullilat quduha an kusanto da 'ya'yan bishiyan aljanna ga 'yan aljanna tazlilan kusantowa wa yuqafu alaihim ana kewaya su cikin aljanna bi aniyatin min fiddatin da wasu plate plate na gold na azurfa wa akwabin da kofi mare marki kar qawariya wanda kofin na kyauran karauni na glass ne qawariran Allah ta kyauran karauni min fiddatin na azurfa zahir kalan su kaman azurfa amma kana kallon abin da ke ciki ta baya qaddaruha sun kyautata ta takdiran kyautatawa wato masu wasu ‘yan aljanna wayannan yaran ƙaddaruha suna kwatanta zuba abin sha a cikin wannan kofunan ta ƙadiran ƙaddarawa ba sa cika kofin ya zama har yana zuba ba su zuba ruwan kuma ɗan kaɗan ba kuma wai su ƙauna fiha ka'asan ana shayar da ‘yan aljanna giya a cikin aljanna kana mizajuha abin da aka haɗa giyan da shi zanjabila za ka ji ruwan citta ne ƙamshin citta take shi ne zanjabil ainan wani rafi ne fiye a cikin aljanna tusamma ana kiranta da mai salsabila shine ruwa mai daɗin wucewa a makogwaro amma kalar ruwan kaman ruwan citta ne ga kamshinta ga kuma ɗan yaji yaji wa yadufu alaihim wildanu ga yara ƙanana nan suna kewaya su mukhalladun wa'anda suke abin dawwamarwa a sifa na yara ba sa girma ba sa tsufa idza ra'aytum Allah ce da za ka ga wa'annan yaran aljanna hasibtahum zaka zaka tsammanin cewa waɗannan yaran lu'lu'an mansura kamar lu'lu'i ne wanda aka daidaita shi kamar gwal fa idza ra'aita samma Allah ce da zaka samu ganin aljanna da idonka ko ra'aita na'iman zaka ga ni'ima mai girma wa mulkan kabira da kuma mulki wanda yake mai yalwaci wanda bai da iyaka alihim tufafin da suke sawa na sama shine after dress siyabu sundusin shine tufafi ne na alhariri wanda yake mai shara-shara ɗan siriri na ciki kenan wa istabarak da kuma dibaji wanda yake mai kauri wancan sundusin wanda yake siriri hudurin wanda yake hudurin wanda suke mayar wata manaimta wa istabarak sannan ga istabarak suna sawa wa hullu asawira an musu ado da awarwaro min fiddatin na azurfa wa saqahum rabbuhum ubangiji yana shayar da su sharaban abin sha bahuran mai tsarki shine giya ne amma baya sa mai inna hadha lalle wannan ni'iman kana lakum jaza'an ya zama sakayya ne a gare ku wa kana sa'ayukum mashkura aikin da kuka aikata a duniya ya zama abin jinjinawa abin aibe ku a kansa don haka na baku aljanna inna lalle mu inji Allah nahanu mu ne nazzalna alaykal qur'an muka sauka maka da wannan alqur'anin tanzilan sassaukarwa cikin shekara 23 fasbir ka yi haƙuri ya rasulallahi lai hukumin rabbika da hukuncin da ubangijin ka ya ɗora maka cewa ka isar da aikan nan wala tuti minhum asiman kar ka biye wa mai saban Allah shine utbati bin rabi'a au kafiran ko mai yawan kafirci shine walid bin mugira sun zo suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya bar wannan abin da yake idan ya je na za su zo na lafiya Allah ce wa zkurisma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka kai sallanka bukratan wa asila safe da yamma wa minan laili a cikin dare ma ka ware lokaci kana ambaton Allah fasjud lahu kayi wa Allah sujjada magriba da isha kenan wasabbihu Allah ya ce kai ta sallolin ka lailan tsawila dare mai tsayi kana nafila inna haula su waɗannan da suke neman kabar wannan abu yuhibbuna al'adila duniya kawai suke son magaggauciya wa yazaruna sun bar yawman sakila tanadin wata rana mai nauyi wara'ahum tunanin a gabansu su nahnu khalaqnahum mu ne muka halice su inji Allah wa shaddadna muka karfafi asrahum kasusuwan su da gabobin su wa idza shi'na idan mun ga dama baddalna amsalahum za mu canja halittan su ko kuma mu kawo mu musanya wasu da yarkar da irin su baddalna amsalahum tabdilan canja inna hazihi tazkira wannan ayoyin wa'azi ne inji Allah faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila duk wanda ya so ya ɗauki hanya mai kullewa mai kewa zuwa ga Ubangijinsa, amma ta sha'una ba ku da ikon ku bi Allah subhanahu wa ta'ala, illa an ya sha Allah ba sai sai in Allah ya so. Inna Allah kana aliman Allah bai gushe ba sarki ne masani da bayansa hakiman mai hikima gwani kenan. Yudkhilu yana shigar da man ya sha'u wanda ya so a cikin bayinsa fi rahmati cikin rahmata ita ce aljanna Allah ya samu a ciki wazzalimina Allah ya wa azzalimai tanaji wannan zalimina an bai nasaba ne da mai ishtigali a adda zalimina a adda lahum azzalimai Allah musu tanajin azaba nalima azaba mai radadi wacce mursalati bismillahir rahmanir rahim wal mursalati Allah ya rantse da iska da Allah da take hurowa urfan tana ƙara kaman ƙaran doki shine urf idan doki yana gudu yana kulab kulab din shine urfa to Allah ya rantse da iska da ake sako ta tana gudu kaman tana ƙara kaman yanda doki yake wannan ƙara wal asifati Allah ya rantse da guguwa iska mai tsanani asfan wacce take furowa da ƙarfi wan nasharati Allah ya rantse da iska mai daidaita hadari wacce idan hadari ya haɗu za ta tarwatsa shi ruwa ya sauka nashurati nashran tana saukar da ruwa tana daidaita shi bal fariqati Allah ya rantse da ayoyin alqur'ani masu rabe tsakanin halal da haram tsakanin ƙarya da gaskiya farkar rarrabewa bal mulkiyati zikran Allah ya rantse da mala'iku da suke saukar da wahayi zuwa ga annabawansu uzran dan yin hanzari ga dan yanke hanzari a wurin bayi su ci ba aiko musu annabi ba au ko kuma nuzuran wasu ayoyi suna zuwa dan gargadi ne inna ma tu'aduna lallai mutanen maka abin da ake muku alƙawarin sa na zuwan azaba da ranar kiyama lawaqi wallahi mai kasancewa mai aukuwa ne ba makawa fa idan nujumu idan taurari suka kasance dumisat an shafe hasken su wa idan sama'u idan sammai suka kasance furjat an bubbude su an tsatsage su malaiku sun sako wa idan jibalu idan duwatsu suka kasance nusifat an dandake su an mai da su gari an ɗaiɗaiɗar da su wa idan rusulu idan manzanni suka zamo uqitat an tara su guri daya ko wato an tara su saboda lokacin da Allah ya za su taru li ayi yawmin saboda wani rana mai girma ujjilat wanda aka sanya musu dan su bada shaida akan al'umman su li yawmil fasal domin ranar rarrabe hukunci tsakanin halitta Allah ya ce wannan ranan to kowa zai ga me zai faru wa ma adaraka me ya sanar da kai ma yawmul fasal menene ranan alkiyama ranar rabe tsakanin halitta wailun kaicon azaba ya tabbata yawma izin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu ƙaryata annabawa da alqur'ani alam nuhliki lawwalin shin ba mu ne muka halakar da mutanen farko ba adawa da samudawa ba summa sannan nutbi'uhum al-akhirin muka biyar da zamu biyar da al-akhirin al'umman karshe akan tafarkin wa'ancan idan ba su yi imani ba kaman kafuran maka kazalika yanda muka halakar da na farko muka halakar da adawa muka biyar da samudawa naf'alu bil mujrimin haka zamu aikata wa dukkan mai aikata miyagun laifuka irin na mutan farko wailun kaitan azaba ya tabbata yawma izin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu karyata annabawa ko ayoyin Allah alam nakhluqukum shin ba ni na halice ku ba inji Allah min ma'in daga wani ruwa mahinin mai rauni shine ruwan mali kai da ya zamo asalin kamaniyi mai rauni ma wanda sai an wanke in ya taba jiki to ina mutum na dagawa faja'alnahu muka sanya wannan maniyin fi qararin a wani mazauni ita ce mahaifa makinin wanda yake matabbaci wanda yake amintacce ila qadarin ya zauna har ya zuwa wani gwargwado ma'alumin abin sani wanda idan dan adam ya kai wannan girman to zai fito waje faqaddarna mu ne muka takaddara suranta jikinsa daga girman jikinsa hali zuwa hali fa ni'mal qadirun ma dalla mu masu iko akan abin da muka ga dama ko fa qadarna muna mun kaddara wannan bisa ikon mu fa ni'mal qadirun wailun kai sun azaba ya tabbata a wannan ranar lil mukazzibin ga masu kayyata annabawa da ayoyin Allah alam naj'al al-arda shin ba mu sanya kasa ba ta zama kifatan matattara ba idan kuna raye kifat kuna rayuwa a samanta idan kun mutu kifat kuna rayuwa a cikinta kuma sai a ɓoye ku a cikin kifata ahya'an rayayyu kuna rayuwa a bayanta wa amwatin idan kun mutu kuma kuna rayuwa a cikinta waja'alna fiha rawasiya mun sanya duwatsu man shamiqat manya manya mun dora su a bayan ƙasa dan su kafe ta wa asqainakum mu ne muka shayar da ku ma'an furata ruwa mai daɗin sha a baki mai tafiyar da kishi dan ku gode mini kuɗayanta ne wailun kai san azaba ya tabbata yau mai izin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu kayyata annabawa da ayoyin Allah ranar alkiyama za ce wa kafirai in daliku idan sun ji zafi na wuta za ce in daliku ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibun zuwa ga abin da kuke ƙayyata shi nan a duniya ku tafi ga yacan shine azaba in ɗaliku ku tafi ila zillin zuwa ga wani inuwa ga yacan zafi ya ishi suna son inuwa sai a ce to ga inuwa ta shi inuwan zi salasi shu'ab ma'abuci rassu guda uku hayaƙin jahannama ne ya tiga yayi sama yayi sama sai inuwa kala uku ya rabu gida uku idan sun ji Allah ce la zalilin ba mai inwantarwa bane bai maganin rana wala yuguni sannan baya magancewa minal lahab daga kunan wuta inna halin da ita wuta ce ta jahannama tarmi tana jefarwa bisharin da tattatsi girmansa kal kasar kaman girman bene ne yanda an hura wuta kaga idan gawayi ya dan yi pass din nan yana dan yana abin na tashi to na lahira kaman girman bene ne ka annahu kai ka ce shi tattatsin wutan jahannama jumalatun kamar raƙuma ne sufur wanda suke baƙaƙe wato wannan kamar raƙuma ne wanda suke sufur wanda suke baƙaƙe rawa sukan ce abu asfar baki asfar kuma sukan ce shi mai kamar mai yalo wailun kai can azaba ya tabbata yau mai izin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu ƙaryata annabawa da ayoyin Allah haza kun ga wannan ranan yau la yantiqun rana ce wanda ba su iya furta komai ba su kafare ba su iya furci ba wala yuzanu lahum ba za a ba su dama ba su yanki hanzari faya a ta zirun balantana su kirkiri hanzari su faɗa wa Ubangiji a wannan rana. Wailun kai can azaba ya tabbata yau mezin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu ƙaryata annabawa da ayoyin Allah. Haza yawmul fasli ta ce kun ga wannan ranar rana ce ta rabewa za a yi hukunci tsakanin mumine da kafirai su mumine a kai su aljanna kafirai a kai su ta fasu da araba tsakaninsu jama'a naku mun tara ku ya ku mutanen maka masu ƙaryata annabawa walawalin ba ku kaɗai ba har da mutan farko duk ga ku a wuri ɗaya fa in kana lakum kaid idan kuna da wani dabara yanzu da zai za ku iya magance kanku azaban nan ko za ku iya guduwa Allah ce fakidun ku yi ingani yanzu kuna da wani makircin da za ku yi ko dabara wailun kai can azaba ya tabbata a wannan ranar lil mukazzibin ga masu ƙaryata annabawa da littafin Allah innal muttaqina Allah ya samu a cikin su amma bayi masu jin tsoron Allah su ba su ba ganin taskunan fi zilalin suna cikin inuwa na aljanna suna cikin itatuwa masu ganye wajen natin alfafakin wa uyun ga ruwa nan yana kai kuma inda suke yana bulbulowa wa fawakiha ga kayan marmari nan a gabansu mimma daga wanda ya shtahun suke sha'awancinsa duk abin da suke so ga nan a gabansu ta ce musu kulu ku ci daga 'ya'yan bishiyar nan washrabu ku sha wannan ruwan hani'an kuna masu farin ciki bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka aikata shi a baya nayi wa Allah ba'a da haƙuri ga imani ga jihadi inna lalle mu in ji Allah kazalika yanda muka sakan kawo almuttaqina wa'annan manya-manyan sahabbai najzil muhsinin za mu sakan kawo dukkan masu ɗayanta Allah masu kyautata aiki wailun kai sun azaba ya tabbata yau ma'izin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu ta annabawa da ayoyin Allah. Kulu kafirai ku ci a duniya, wata matta'u ku ji daɗi ku yi wandaƙanku, ƙalilan amma lokaci ne ƙanƙani zuwa mutuwanku ne. Innakum lallai ku mujrimun ku kafirai ne masu miyagun laifuka, to makomanku ku wuta ne. Wailun kai can azaba ya tabbata yau ma'izin a wannan ranar lil mukazzibin ga masu ta annabawa da ayoyin Allah. Wannan kulu wata matta'u ɗin ba umarni ba ne. tahdidi ake musu wai za qiya lahum sun kasance a duniya idan an cewa kafare irka ku yi sallah ku yi imani ku yi sallah la yarka'un ba sa yin sallah ba su yin imani da Allah wailun kai sun azaba ya tabbata yau mai izin a wannan ranan lil mukazzibin ga masu ƙaryata annabawa da ayoyin Allah to Allah ya ce wannan shine zance na shine gargadin da na saukarwa annabi na fa bi ayyi hadisin wai da wani zance ne kuma yanzu yuminin za su yi imani da shi za su yadda da shi ba da hu in ba ƙur'ani ba wani zance ya saura a kawo musu wanda za su yi imani da shi in ba ƙur'ani ba sai su ce amantu billahi ko amanna billahi in ba da gaskiya da Allah alhamdulillah